الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو الصبر uku ga watan safar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da shi ma dai darasi na shida ne a cikin littafin nazmul warakat na sharafuddin yahya al'amuriti rahimahullahu ta'ala muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya gafarta masa a darasi na biyar mun tsaya a ƙarshen wato babe da ke bayani akan annashu annashu wal mansukh kenan za mu tashi babe mai bayani babun fi bayani ma yuf'alu fi at-ta'arud bayna al-adillati wa tarjihi wannan babe zai karantar da mu cewa me za a aikata lokacin da aka samu cin karo a zahiri tsakanin dalilai sannan ya ake tarjihi a ce nassi kaza an rinjayar da shi akan kaza da wannan babe yana da matukar muhimmanci a rashin saninsa yana haifar da cuta kwarai da gaske ta yadda mutum zai riko da wasu nusus sai shi yi watsi da wasu alhali kuma dukkanin sun tabbata to in dai nusus sun tabbata malamai suka ce annabi ya faɗa to ba za a samu cin karo ba sai dai in kai kwakwalwarka za ta nuna ma akwai cin karo ko kuma cin karo na, zahiri ne a bayan da za ka zauna da malamai malamai su yi ma bayani to za ka gano cewa lallai ba a samu cin karo tsakaninsu ba saboda haka babe ne da yake da matukar mahimmanci wajen al'amarin abin da ya shafi fidda hukunci ko kuma ba da fatawa akan wata matsala cikin addinin musulunci duk da malam ya ɗan yi bayaninsa a takaice a wannan babi amma in ka samu littattafai masu tsawaita bayani to za ka ga sun yi dogon bayani sosai ta fuskar suna kawo murajjihatu wajen ɗari da wani abu ababen da ake amfani da su don a rinjayar da nasi kaza akan kaza a rinjayar da nasi kaza akan kaza to kamin tarjihi akwai abubuwan da ake hanga ba haka kawai zaka ce ɗaya nasi kaza ya rinjaya akan kaza ba sai an ɗan bi wasu matakai idan an bi su to sannan ne za a yi usuli zuwa ga shi tarjihin to shi ne mal ya ce ta'arudun nutqaini fil ahkami yati ala arba'atin aqsami imma umumun aw khususun fihima aw kullu nutqin fihi wasfun minhuma aw fihi kullun minhuma wa yu'tabar kullan min alwasfaini fi wajhin zahar a tumala ya ce ta'arudun nutuƙaini cin karin nassi guda biyu a nutuƙaini yana nufin alkitabu sunna an kira su da annutuƙaini itibari da cewa Allah yana magana da halittu annabi sallallahu alaihi sallama yana magana da al'ummarsa to lokacin da aka samu ta'arudi a cikin ayoyi na alkur'ani ko aka samu ta'arud a cikin hadisai fil ahkam a cikin hukunce-hukunce galiban za ga an fi samun su a cikin hukunce-hukunce na ainihin shari'a to shi ne ma ya ce ya ati shi wannan ta'arudin yana zuwa ala arba'ati aqsamin ko arba'atin aqsamin saboda wazani bisa ga wato gida hudu kenan shi wannan ta'arudi duk sanda ka ga ta'arud a cikin nusus to ba zai fita daga wayannan karkasuwan da za a faɗa ba imma umumin ko dai a samu umumi kaga dama kuma kana cewa imma umumin eh kana mai jarra yana ya ɗaukar wajen hilli rabi ta wannan ko umumin ko umumin sai zamo kenan a badalu jimlatin akan ala arba'atin a ƙasamin in kuma ka yi mai kace imma umumun to sai ya zan kuma mubtada ne ko kuma ya zamo khabar mubtada din sa mahzuf ai fahiya umumun aw khususun fihima to sai mal ya ce ko dai a samu umumi nassi kaza am ne nassi kaza ma am kowannen su am ne mai bayani akan al'am da al-khas to wannan nassi am ne wancan nassi shi ma am ne a matsala ta farko matsala ta farko kenan yace au khususun ko kuma a samu nassi wannan khas ne wannan ma khas ne amma sun samu ta'arud kuma kowane ya tabbata in ɗayan bai tabbata ba to asalan babu ta'arud inda ake magana ta'arud duka nusus din sun tabbata sannan abu guda suke magana wannan ya ce kaza wannan ya ce ba haka ba fihi ma a ciki au kullun ko kuma au kullan au kulla kai au kullan nutukin sai a yi idafarsa shi ma zai iya ɗauka wannan fuska ta larabci in kaga dama kuma au kullun au kullu nutukin fihi wasfun minhuma ko kuma ya zan kowanne daga cikinsu ya ɗau ɓangare ɗaya guda am guda alkhas nassi guda am ne guda kuma khas ne shi ma wannan yana faruwa shine au kullu nutqin fihi wasfun minhuma na uku au fihi kullum minhuma ko kuma kowanne daga ciki ya ɗo sifofin guda biyu nassi guda ne ta wani bangare am ne ta wani bangare khas ne shi ma wannan ta wani bangare am ne ta wani bangare khas ne ana samun nusus kamar yadda zamu ba da misali a wannan siga ɗin to shi ne ya ce wa yu'tabar ana la'akari da kullun kowanne ko kullan min alwasfaini ana la'akari da kowanne daga cikin sifofin nan guda biyu da aka ambata na shi'am da khususi a cikin nasi ɗaya fi wajihin ta wata fuska zahar da ya bayyana in an kalle shi ta wata fuska za a ga cewa am ne in an kalle shi kuma ta wata fuska za a ga cewa khas ne ta wannan fuska ya bayyana am ta wannan fuska ya bayyana khas to sai mala ya ce faljam'u haɗawa baina ma ta'arada huna tsakanin nusus da suka samu cin karo a nan fil awwalaini a wa'ancan na farko su ne wa'anda suka yi umumi wajibun wajibi ne idan aka samu nassi wannan am ne wannan ma am ne to wajibi ne a yi ƙoƙari a haɗa su kamar wanda muka ba da misali a wancan zaman hadisai guda biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam wani nassin ya zo ya ce fi masa ƙatis sama'u al'ushuru a cikin duk abin da sama tabba ruwa na abinci to za a ba da ushiri a ga wannan am ne to sai wani ya zo ya khalafa masa ya ce laisa fi ma duna khamsati aw suqin sadaka shi kuma ya ce a'a ba duka ba sai abin da ya kai ausuki biyar ausuki biyar to shi kuma shi ke da zakka idan in ka noma abinci bai ka ausuki biyar ba to ba a magana zakka a gare shi shine sa'i ɗari uku sa'i ɗari uku buhu biyar da rabi kai shida kai shida ne suke cewa da rabi ko ba da kai an kai wancan karatun ba shida shida shida da rabi na shida ya buhu dai na asali to na wane wanne ciki shi ai muke magana ai ai da an ce buhu kowa za abin da aka ne ba mai toliya ba ba gyange ba ko da an ce buhu to duk wanda an manomi ya san buhu yawwa to shi ake magana a nan a to anan sai malamai suka ce kaga an samu ta'arud saboda haka sai suka harhaɗa su a wasu kuma na cewa a ba umumi ba ne guda khas ne guda am ne guda khas ne guda am ne na farko suka ce shi am wancan kuma khas ne shi laisa fi ma duna khamsati aw suqin a sadaka duk abin da babu wato bai kai aw suqi biyar ba to ba za a ce a ba da zakka a kansa ba saboda in kan noma haci ko masara ko wake ko menene ma to wannan shine mizani haka kenan ba za ka ɗo hadisin farko kawai ka ce fima sakati sama'u wal washu ya ce ai duk abin da ka samu sai an ba da zakka ba ko ka yi amfani da shi ka je ƙauye kana wa'azi da shi ai ta tara ma abinci a ba za ka yi haka ba an gane ko yawwa to suka ce saboda haka wannan ya fi kamantuwa a ce a ta'arudi ne tsakanin am da kuma khas to wanda suka ba da misali sun kawo wani misali a ƙur'ani shi wannan na farko wannan am ne wannan kuma khas ne faɗin Allah ta'ala da yake cewa sun malam takun fitanatukum illa an ƙalu wallahi rabbina ma kunna mushrikina so anan in mun duba za mu ga kafirai sun yi magana kuma haddaran rantsuwa ko kuma Allah ya tabbatar da haka ya ce sun malamta kun fitnatuhum sannan fitinarsu ba ta kasance ba illa an ƙalufa ce ce wadda suka yi wallahi rabbina makunna mushrikina wallahi muna rantsuwa da Allah ya ubangiji mu ba mu taɓa zama mushrikai a duniya ba to kuma sai aka zo da wata aya Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadisa ba za su iya ɓoye ma Allah magana ba don waccan magana an ce cikin zukata suka faɗe ta ba bayyane suka faɗa ba sun faɗa a asirce da aka zo da su aka ce mushrikai ne aka tabbatar musu sai suka raya a cikin zukatansu cewa su ba su taɓa shirka da Allah ba can a cikin zukatansu nan wannan aya ita kuma ta ce Allah ya ce ba za su ɓoye ma Allah ba ma'ana ba wata magana da za su iya yi a ɓoye ko dai su yi a bayyane ko kuma ya zan dama babu to waccan aya amci sun malam takun fitnatuhum wannan ma wala yaktumun Allah hadisa suka ce shi ma am ne shi ma am ne saboda haka kenan an samu an samu ta'arudi sai malamai suka ce akwai inda za su yi magana za su iya ɓoye magana akwai inda ba za su iya ɓoye magana ba ranar tashin kiyama a hawali akwai inda ɗan adam zai iya magana akwai inda ba zai iya magana ba inda Allah ya ce ba sa ɓoye ma Allah magana to shine malamai suka ce lokacin da ake hisabi aka kira su aka zo da ayyukansu ana au ana bincike can kuma da aka ce za su yi rantsuwa a ɓoye a sirce ba kowa ma zai ji ba sai shi Allah da ya san gaibi wannan kamin a fara bahasi kamin a fara bahasi za su dinga wannan maganganu ko dai a zukatansu ko kuma a sirce wa junansu ce ai ba taɓa shirka ba mu zama masu shirka ba tun aka yi haka sai ya zan an samu haɗawa tsakanin nusus eh sai ya zan maganar ba wuri ɗaya ba ne akwai inda za su yi magana a sirce akwai inda kuma ba za su yi magana a sirce ba in ka aka zo da kai gaban Allah ga mala'iku ana hisabi to nan babu abin da zaka zaka iya boyewa da shi komi zai fito a fili to shine yace a irin nan dole ai kokari a hada wa'annan nusus shine yace hada su wajibi ne amma fa in amkana in hadawar tana yiwuwa in bai yiwuwa a hada su to shi ne ya ce wa haisu la imkana in ya zamba zai a haɗa su ba to shi ne ya ce wa haisu la imkana bitawakkufi ko to sai a yi tawakkufi a yi a tawakkuf a tawakkuf shi ne a aje hukuncin ba za a yi magana a kansa ba sai a ci gaba da bincike a ci gaba da bincike duk sanda aka samu wani dalili da zai sa a yi tarjihi ko a hada sai a hada an samu shi ake kira ba za a ce kaza hukunci kaza kaza bane ko ba kaza bane to shine wa haisu la imkana bi tawaqqufi ma lam yakun tarihu kullin yu'rafu in dai har ba a san kowanne tarihin lokacin da aka furta shi ba idan wani ya gabaci wani kila wannan an yi shi shekara ta hudu bayan hijira wannan aka faɗe shi shekara ta biyar ko ta shida ko ta bakwai to anan sai a yi abin da ake kira annasu to shi ne ya ce fa'in alimna in muka san wakata kullum min huma kowannen su ga lokacin da kaza ya faru ba lokaci ɗaya ba fassani wanda aka faɗa daga baya na biyu kenan nasikhul lima taqaddama sai zan ya goge wancan da ya gabata to na ake magana akan annasu wanda muka faɗa a babin da ya kabata to misali shi kuma na khususi nasi kaza khasi ne nasi kaza ma khasi ne sun sa wannan yana ma faruwa hatta maganganunmu misali kace da mutum akarim zaidan akarim zaidan ka girmama zaidu sannan kuma ka sake cewa la tukurim zaidan kaka girmama zaidu kaga an samu mi ta'arud can ka ce ya girmama nan kuma ka ce kare girmama to in yana yiwa a haɗa su sai a haɗa su kila ya zan na farko kana nufin a la tukurim zaidan illam illam ya ati in dai zaidu bai zo ba kaka girmama shi yana yiwa haka kake nufi ko kuma magana na iya ɗaukar hakan can kuma da kace akarim zaidan kana nufin in ja'a akarim zaidan ma'ana in ja'a zaidun akarim kaga a nan sun haɗu babu mi babu cin karo to amma saboda balaga ka sai ka ɓoye wannan sai kai ka ce da shi akarim zaidan latukurim zaidan eh kasan larabci ka ƙoshi kana iya wannan shi ma wanda ka sauraren ka in ya ji wannan to zai ce o to abin da yake nufi in zairu ya zo in girmama shi amma in bai zo ba ka in mi ka in girmama shi haka shi kenan ba ce ya zai a to na farko zan ɗauka ko na biyu ni hawa ya rikita ni a'a ba haka ba ne tunda suna yi ba eh tunda babu usulu kaga abubuwa sai su karu ko to wannan kenan saboda haka hatta duk sanda ka ji magana biyu to sai ka tsaya ka auna to kara duk sanda ka ji maganganu guda biyu kuma masu ta'arudi a zahiri to an fi da son a haɗa su musamman a babin shari'a aljam'u aula min at-tarjih in amkana sanda aka samu ta'arud to ana son a hada su nan mun samu nassi duk da dai zai zo gaba insha Allah to sai ce wa khassasu fi thalith al-ma'lumi bi zil khususi zil umumi wa khassasu malamai sun yi takhsisi fi thalisi ga shi na uku wanda aka samu ɗayan am ɗayan khas to wannan sai a yi taksisi kawai shi ne sai su kawo misali da wancan hadisi da muka fara faɗa guda biyu fi ma su kace sama'u al'ushur ko laisa fi ma duna khamsati aw suqin sadaka na farko sai zan am na biyun kuma ya zamo khas ma'ana an keɓance abincin ga iya wanda ya kai ausuki biyar a ga ta wannan fuska khas ne to wannan ya zo ya fitar da abincin da yake kaɗan ba a maganar zakka gare shi to wannan ana kiransa da takhsisun lil'am bil khas to na biyar ammal qismur rabi na biyar kenan wa fil akhiri shi kuma na ƙarshe shataru kulli nutuqin a gabar ƙarshe ta kowane ko ta farko ko a ta ƙarshe ta kowane nasi min kulli shikkin daga kowane ɓangare hukumu zaka nutuki to shine hukuncin wannan nasi da ke cikin ɗan uwansa saboda dukkanin nusus da suka zo guda biyu suka samu ta'arud kowannensu yana da sifa biyu wannan ta wata fuska am ta wata fuska kuma khasi wannan ma ta wata fuska am ne wannan ma ta wata fuska khasi ne kamar misali a hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke magana akan la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shams babu sallah ta nafila bayan sallah asuba har sai rana ta bullo kaga wannan hani ne ko sai zan duk wata nafila ta shiga ta wani mi ta wani fuska tunda an ce la salata kaga an kori jinsin sallah kenan ko in dai ta nafila ce to kowace iri ce an hana ta wannan fuska wannan nasi amni shi wadda annabi hatta ta tsalo a shamsu har sai rana ta fito kenan ba a tsalo a shams ba ami ba hana ba to ta wannan bangare ya zamo khas ya zamo khas to sai aka samu wani nassi shi ma yana da irin wannan siga cewa idza da khala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn shi kuma ya ci ya ci karo da wancan ta wata fuska eh annabi ya ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci to kar ya zauna har sai ya yi sallah raka'a biyu har sai ya yi sallah raka'a biyu to kaga iza da khala ahadukumul masjida khas ne ta wani bangare in ɗayan ku ya shiga in bai shiga ba kaga ta wannan fuska to cewa fala yajlis hatta yusalli raka'atayn shi kuma ya shafi kowace sallah wadda wancan hadisin umumin sa na farko ya kore eh ya za a yi a haɗa su to wannan ya fi kowane rikitarwa daga cikin waɗancan a ƙasam da aka da aka mi da aka ɗauka ko ya yawwa to sai mu ɗauko umumin na farko sai mu yi taksisinsa da taksisin da ke cikin na biyu ce wadda annabi ya la salata a hadisin farko babu duk wata sallah to sai mu ɗauko iza da khala ahadukum almasjid sai mu ce banda lokacin da mutum ya shiga masallaci a ga ya tasisi sau da haka in har mutum ya shiga masallaci to ko da bayan asuba ne zai iya mi zai iya nafila zai iya nafilarsa sannan hatta ta tsalo a shamsu shi kuma sai mu ɗauko shi sai mu haɗa shi da am ɗin da ke cikin na biyu cewa fala ya jilis hatta yi salli a raka'atain hatta yi salli a raka'atain kada ya zauna har sai ya yi raka'a menene guda biyu to shi kuma sai mu yi taksisinsa da ainihin da umumin ɗinsa wannan hatta yi salli a raka'atain kaga ya shafi kowace irin nafila to shi kuma wancan taksisi ne hatta ta tsalo'a shamsu shi a taksisi wannan kuma hatta yi salliya raka'a ce ne ma'ana sai ya yi sallar raka'a na fila raka'a biyu ko to sai mu ce kenan in mutum ya shigo masallaci ko da bayan sallar su bana zai yi mi zai yi nafilarsa saboda shi taksisin wannan hadisi na biyu sai za a yi taksisinsa da wancan umumin la salata shi kuma wannan hadisi da yake magana wannan gaba da take magana fala yajlis hatta yusalliya raka'atayn ko shi kuma shine am khas din wancan hatta tatlu ash-shamsu to shi kuma sai a yi taksisinsa da wani da shi wancan umumin to shi ne sai wasu malamai suka ce in haka dai kenan in lokacin da rana a lokacin da wato rana ba ta fito ba ko lokacin da rana ta fito an baka dama dama ka yi nafila dukkanin hadisan ba su hana wannan ba abinda na ake magana misali an sallame sallah asuba to sai mu ce kenan in baka shiga masallaci ba ba da salatu subhi to nan baka da damar da za ka yi nafila baka da damar da za ka yi nafila in kuma ka shiga masallaci ko da ba da salatu subhi ne ko da rana bata bullo ba to za ka iya yin nafila ɗinka ba laifi amma in a ɗaki kake ko a fili kake ko a ina kake to baka da damar yin wata mi wata nafila shi kuma sai a amfani da khas ɗin wancan hadisi hatta ta tsalo'a a shams sai a yi taksisin sa da wannan da a yi taksisin am ɗin da ke cikin hatta yi salli raka a tuni sai mu ce banda wanda bai shiga masallaci ba to da haka yanzu nan kun gaba masallaci muke ba to da a ce mun yi sallar asuba ne to ba mu da damar da za mu yi wata nafila amma sai wata lalura ta kama ka za ka fita kana son ka shiga wani masallaci ka ɗau mu muna nan to kai hukuncin nabila ya shahe ka amma muha mu bi shahe ne muha kaga kowane an ɗauko ɓangaren wani an yi taksisan am ɗinsa wancan na farko an ɗauko am ɗin shi na farko an ɗauko has ɗin da ke cikin na biyu an yi taksisi an ɗauko has ɗin da ke cikin na biyu an yi taksisin am ɗin da ke cikin na biyu to haka malamai suka ba da amsa saboda haka tahiyatul masjid a ta waje ga duk wanda ya shiga masallaci ko yawwa ashe ba cewa za ka yi bari in ɗo hadisi guda in yi mi sai in ce kenan ni duk sanda ni shiga masallaci zan yi nafila ko kuma tun da hadisi kaza ya ce iza da khala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini sai in ce a ni koyo shi ina ina fila ko na shiga masallaci ko ban shiga ba ba za ka yi wannan ba ko kuma in ce a'a ni kwata-kwata ba zan yi na fila ba kamar yadda wasu malaman mazahib suka yi su sun yi riko da hadisin farko kawai da wanda ya shiga masallaci da wanda bai shiga masallaci ba in dai ba a da salatin subhi ne sai su ce mi babu sallan nafila to wannan shine abin da yake faɗa wa fil akhiri shatru kulli nutuqin a cikin ƙarshen kowane bangare daga cikin nassin min kulli shiqqin wato daga kowane yanki hukumu zakan nutuq to hukunci ne na can saboda la salata hukuncinsa idza dakhala ahadukum almasjida shine hukuncinsa fala yajlis hatta yusalli raka'atayn hukuncinsa hatta ta tsalo shams shi kenan kaya aiki da wannan kaya aiki da wancan sau da haka ya yi maka fatawa aka ɗauko maka wannan hadisi sai ka ce e la salata ba da subhi hatta ta tsalo shamsu gaskiya ne hadisi ne sahi sabitun amma akwai wani hadisi da ya zo shi ma am ne ta wata fuska sai kuma khas ne ta wata fuska sau da haka ya yi taksisin am ɗin da ke cikin wannan da ka kawo sau da haka banda wanda ya shiga masallaci banda wanda ya shiga masallaci to sai ce faksus umuma kulle nutukin min huma ka gani kowane sai ka ɗauko umuminsa su nusus ɗin nan guda biyu to sai ka yi taksisin da tahsisin da ke cikin ɗan uwansa biddaddi da kishiyarsa kishiya am shine alhas kishiya alhas shine al'am min qismaihi daga kasansa guda biyu al'am wa taksis wa arifan huma kai kokari ka san su za kyau da kyau illa yana da kyau kamin kai wannan aiki to kowane nassi ka kalle shi ta ina ya umumi ta ina ya yi hususi da wannan shi zai taimakon ka sai ka yi amfani da wannan to wanda bai da wannan ka'ida shi in ya zo sai ya ce ya rikici sau da haka sai ya kalli wanda rayuwa ta yi kaso sai ya ce sai shi aiki da shi sai shi aji ɗaya to kaga wannan ya zama wasa a cikin addini kenan ko ba gaba ya zama wasa a cikin addini Allah ya sawwaka to sai babu ijima'i ijima wa ma adara kamar ijima to an ce al'ijima'u fil luga yana da ma'anoni guda biyu ɗayansu al'azmu ƙulla niyya akan wani abu fa'ajimi'u amurakum fa'ajimi'u amurakum kaga aka zo da kalmar ijima'i amma me ake nufi a nan al'azama ma'ana ku ƙulla niyya akan al'amarinku da kuke da niyya aikatawa na biyun kuma al-ittifaq eh shine haɗuwa kaza da kaza ya dace da kaza to wannan shi ke da alaƙa da usulul fiqi waccan ma'ana ta farko ma'ana ce kawai ta luga ma'ana ce kawai ta luga to sai mal ya ce huwa ittifaqu kulli ahli al-asr ay ulama al-fiqh duna nukuri abinda ake nufi da ijma'i shine ittifaqu kulli ahli al-asr shine a samu ittifaqin mutanen kowane zamani kama a ce wannan zamani to sai malamansa gaba ɗaya su yi ittifaki akan wata matsala akan halattawa ko haramtawa to shi ake kira ijima'i duk wanda ke ansa suna a wannan zamani to a tabbatar da cewa ya goyi bayan wannan hukuncin da su ‘yan uwan malamai ne suka yi. To, su ake nufi ce a yi ulama ilfiki, ana nufin malaman fiƙiwa, wayanda suka fahimci shari'a. Eh, da ko malami kake in baka fahimci shari'a ba kai ba a la'akari da kai. Saboda haka ko ka halafa ba a la'akari da kai. Haka ɗalibi ko ya saba ba a koma kansa. Na ana maganan malamai, wayanda suka kai ga martaba ta ijtihadi. Eh? sun yi karatu sun yi wasuli zuwa ga mataki na koli a ilimi da su ake magana nan sau da haka da al'am da al-talib da al-muqallid muqallidi wanda yake dogara ga magana wani ko da bai san dalilinsa ba to wannan ana magana ijima'i ba a magana kansu ko ya koma masallacinsa ko makarantarsa ya saba ma waɗancan da ake itibari malamai ne ba a koma kansa to sai a kula da wannan duna nukuri ba tare da wani musu ko kyaba ba ala tibari hukumi amrin su haɗu akan lura da wani hukunci na al'amari kare hadas wanda ya faru kila sabo ne eh sabon al'amari sabon hukunci a ce misali wata mas'ala sabuwa wadda da babu ta kuma tana buƙatar a yi mata hukunci to sai malamai suka haɗu suka yi fatawa cewa hukuncin ta haram ko hukuncin ta halat ko hukuncin ta wajibi to in aka samu wasu sun saba kuma tabbas su malamai ne malamai ne a ma'aunin ilimi ba a ma'aunin jahilai ko mutane ba to sai a ce babu ijima'i in kuma waɗanda suka saba ba malamai ba ne ko kuma ba su cika malamai ba ta wani ɓangare ka iya dibin suka ce eh malamai ne amma akwai wasu fannoni na ilimi waɗanda ba su samu sun kammala su ba kila malami ne a ƙur'ani ya haddace ƙur'ani da sauransu amma yana da rauni a sarfu ko yana da rauni a balaga ko yana da rauni a usulul fiqh ko yana da raudi abu salawul hadis wannan ba a kira ne malami ko kaga ya haddace qur'ani ko da yana tafsiri irin nashi na zamaninsa ana nufin sai ya cika duk shuruɗu na malanta sai ya cika su duka duk wani ilimi da ake bukata ya zan yana da su to iri ne na in ya saba sai a ce an samu sabani an samu an samu sabani sai zan babu ijma'i sai a ce to mas'ala khilafiyya duk sanda ka ji an ce mas'alatu khilafiyya wannan to an samu wani mujtahidi da ya saba an samu mujtahidi da ya saba kuma duk malaman asari duk inda malami yake a wannan zamani in dai an auna sikeli an tabbatar da malami ne to sai an tabbatar da yawa faƙa kamin a ce matsalar nan ijma'i ce to shi yasa suka yi da'awar ijima'i ya ƙare tun zamanin sahabbai la ijima'a ba da hun har suka ce duk wanda ya da'awar ijima'i bayan sahabbai to ƙarya yake saboda malamai sun warwatsu wani na can loko malami ne amma mutane ba su sani ba mutane ba su sani ba to sai an ji ta bakinsa ba sannan ijima'i ke kulluwa ko kuma yana yiwuwa waɗannan da sun haɗu suka ba da fatawa ba ma malamai na hakika ba ne kawai dai wasu sun naɗa su ko jahilai ko almajiransu tun da yanzu musibar da ake faruwa yanzu duk wanda adda malami to shi kenan shi ya naɗa malamin nashi malam a'a malami ne gare ka kai to zaman shi malami gare ka ba shi ke lizinta wai malami ne na duniya ba ko kuma malami ne akan kowa ba abin da ya kamata ɗalibai su sani ke don kana karatu wajen mutum ko kuma kana kaza ko kada mai fatawa yana baka amsa kai wurin ka malami ne ko to wannan bai tabbatar da cewa malami ne ba shi ke nuna in ka zo wajen abokin ka ce a ni bai dawa ne malami ba ne karka ce ya zage shi to abu ba haka muke ba a ni duk wanda nake kallo malami shike na wai dole kowa shaida da malami ne to ya zaka lizimta min haka eh ne na yi wani ɗalibin ilimi ne a kai ba laifi ka kira shi malami tunda akwai jahilul ulama'i wanda in ya shiga cikin malamai jahilai ne alimul juhali in yana cikin jahilai malami ne akwai shi to Allah ya samu fahimta to sai ce shar'an amma hukuncin na ya zama na shari'a kenan banda hukunci na al'ada ba shi ake magana ba ka hurmati salati bil hadas kamar yadda malamai suka yi ijima'i akan cewa haramun ne a yi sallah da hadis wannan duk duniya ba malamin da ya saba akan haka tun zamanin sahabbai an riga an yi ijima'i an riga an yi ijima'i akan haka to in wani ya zo ya ce a shi bai yadda ba ya halatta ya sallah da hadisi a ce to ya keta ijima'i ya keta ijima'i zaura gaba al'akari da shi wa hatujja bil ijma'i min zil umma ya ce wa tujja an yi hujja bil ijma'i da ijma'i min zil umma wanda aka samu daga al'umma yana nufin malamai malamai lagairiya banda ijma'in da aka samu ba ta hanyar malamai ba kawai jahilai su taru su ce su sun yarda da kaza a tsohon nan ba ba ijma'i ba ne iz saboda khussisat an keɓance abinda al'umma na malamai suka yi ijima'i a kansa bil isma da tsaro ba za a samu kuskure a cikinsa ba akwai hadisi duk da wasu malamai sun raunana shi la tajtami ummati ala dalala wasu hassanuhu wasu kuma da'afuhu aksarul ulama da'afuhu cewa al'ummata ba za ta haɗu a kan ɓata ba to su waɗanda suka hassana hadisin ko suka inganta shi suka ce wannan ya tabbatar da in an samu wani hukunci da al'umma ko malamai suka yi ijima'i kansa abin nan gaskiya ne sau daga annabi ya nuna cewa in an samu irin wannan akwai isma akwai tsaro daga kuskure ko ɓata haka Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'alan nas sun yi hujja da wannan aya haka muka sanya ku a wato kuka zama al'umma wasata mai daraja ko mai falala litakunu shuhada 'alan nas don ku zama masu shaida ga mutane to shi ma haka wannan yana nuni akan cewa falala ga mutane waɗanda suka haɗu suka tabbatar da wani hukunci to shi ijma'i kusan al'imamu shafi'i shi ya fara da'awar ijma'i an ce wata rana yana wa'azi sai wani ya mai tambaya sai mun ji kana magana ijma'i ijma'i shi shi ijma'in nan me ya hujjarsa a ƙur'ani ko hadisi menene eh al'imamu shafi'i ya ce to ya ba shi dama ya yi bincike ya zo ya shiga cikin gida ya shiga labararinsa ya rufe yana ta ce yana bincike abu da farko ya fara ɗauko alƙur'ani ya fara an ce kullum sai ya yi sauka biyu ta alƙur'ani daga fatiha zuwa nas sai da ya kwana uku sai sai ran na uku sai ya cimma wata aya sai Allah ya mai fatahi cewa hujja ce akan ijma'i shine wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla sai zo dama tsohon ya yi ta dawowa bai ga malam da an ce ko ko sallah bai hito ba yadda wasu rawayi suka nuna sai da ya kwana uku cikin labirari ko ina bai zuwa abu da tambaya guda kwana uku ya sauke alkur'ani so shidda sai da ƙarshe sai allah ya bai fata shi sai zo ya karanta mu tsoho wannan aya ya ce lallai ya gamsu allah ya saka da alkhairi to ce wadda allah ya wayattabi ghaira sabilil mu'minin wannan yana ishara kan cewa ashe ijma'i na malamai haramun ne a saba masa haramun ne a saba masa to kusan da ita ce hujja wadda ake amfani da ita saboda shi wancan hadisi akwai magana kansa wasu sun inganta shi wasu kuma sun raunana shi wa kullu ijma'in Mali ce duk wani ijma'i fa hujjatun hujja ne alaman ba'dahu kan duk zamanin da zai biyo bayan shi wannan zamani misali an kai ijma'i to yan baya in sun ka zo wani zamani da zai zo bayan wannan ba su isa su walwale shi ya zama hujja gare su su bi shi eh ba su ce a mu haduwa za mu yi mu ma mu yi namu ijma'i ba za a saurare su ba fi kulli asrin akabala a cikin kowane zamani da zai fuskanto daga baya summan qiradu asrihi lam yushtarat to akwai ta mas'ala shin sharaɗi ne na ijma'i an ka yi shi sai zamanin nan ya ƙare sannan na ya cika wancan sharaɗin ta yadda duk wanda ya zo daga baya ya zan doka a kansa zamani wasu ce shekara arba'in wasu ce sittin wasu ce ɗari shi ne zamani to misali a ce in an yi ittifaki akan wannan zamani to sai ya cika shekara nan ko ɗari ko arba'in ko sittin ko saba'in a ƙawal bainal ulama sannan ne zai iya wa hujja ga wanda zai biwa baya gare shi mana ya jima'i yanzu bayan shekara goma sai aka sake samun wani malami ya cika malami a sikeli sai zo ya ce shi bai yadda da wancan ijima'in da aka yi shekara goma ba to ijima'in ya walwali tunda shi ma dan zamani ne ko ba haka ba zamanin ijima'in bai ba da karewa ba amma in ya zan bai zo ba sai da zamanin su ya kare sai bayan shekara ɗari game da zamanin su shehu abdullahi sun riga sun yi ijima'i akan wata mas'ala to ba wani malami dan rawar kai yanzu da zai zo ya ce shi bai zaba saboda sun gabata shekara kusan ɗari biyu kaga an shigo wani zamani yawwa amma duk malaman da suka rayu a wannan zamani tun daga shekara arba'in har zuwa yanzu duk cikin zamani ake ila a ce shek muhammad shek abubakar mahamudu gumi rahimahullah a zamaninsu sun haɗu sun yi ijimai akan wani abu a zamaninsu to kana da damar yanzu in kayi karatu ka ƙoshi ka san kanka ka walwale wannan ijma'i kuma a saurare ka don zamanin ku guda duk da baka gaishe ba amma zamanin ku guda asar din guda ne to shi ne abin da yake nufi a nan sun man kirado asirihi lam yushtarat ba a sharɗanta cewa wai sai zamani ya ƙare ba aifin iqadihi game da kulluwarsa wakila mushtarat wasu kuma sun ce a sharaɗi ne almuhimmi dai saɓani ce wasu na ganin da an kulla ya kullu eh ko bayan kwana bai aka haife ka to sai dai ka haƙura eh kenan in ka zo bai haɗe za ka yi wasu ko sun ce a sai zamanin nan ya ƙare to akwai dai saɓani na malamai akan wannan amma dai zance mafi inganci shine la yushtaratu in qiradu asri ba sharadi bane cewa sai zamani ya ƙare ma'ana da an yi ijimai in dai waɗanda suka yi shi malamai ne to don ka zo daga baya ko da kai malami ne ba za ka kawo cikas game da wannan ijimai ba sai dai a ce an gabace ka kai haƙuri walam ya juzle ahlihi an yarji'u illa alassani falaisa yumna'u to walam ya juzbe halatta bale ahlihi ga ma'abuta ijimai an yarji'u su dawo daga barin ijima'in nan su koma ga wani hukunci misali bayan sun riga sun yi ijima'i kuma su ce daga baya su sake dawowa su walwale ijima'in saboda wani malami da ya zo daga baya ce shi ya saba musu to wannan bai halatta ba a su tafi akan fahimtarsu shi kuma da ya saba sai a kyale shi illa alasani to inda ya halatta su dawo sai dai in mun ɗauki zance na biyu masu cewa ba sharaɗi ba ne sai zamani ya yanki to nan kan falesa yumna ba a hana musu su dawo su sake walwale ijima'in ba sun yi ijima'i kila da shekara ɗaya ko biyu ko uku sai aka samu wani malami cikin 'yan shekarun na Allah ya mai baiwa ya zama malami sai zo ya saba musu sai suka ga cewa lallai magana ce abi karɓaci suka ce to sun saki wancan ijima'i nasu sun dawo yanzu an mai da mas'ala khilafiyya To a magana ta biyu ya halatta su yi haka, amma bisa ga magana farko bai halatta su dawo ba, na masu cewa da an kulle ijima'i ya kullu. To sai ce wal tu'tabar alaihi ƙaulu man wulid sai ya zan ana la'akari da magana wanda an ka haifa bayan kullo ijima'i. Eh, wanda ya zo daga baya. wasara ya yi karatu ya zama misilahum ya taka mataki irin nasu faƙihan kaji sharaɗi ya zama faƙihi mujtahid kuma ya zama mujtahidi eh mujtahidi a ilimi ba mujtahidi mai kazar-kazar ba a mujtahidi a ilimi eh shi ne ya isa ya yi fatawa ya isa ya ainihin wato keta kowace irin mas'ala. to sai aka same shi don su tari wannan yake faruwa ma riga sun yi jima'i sai Allah ya tada wani matashi Allah ya mai fatahi na ulumu Allah ya ba shi ilimi cikakke sai ya zo ya saba musu ya yi bincike ya ce waccan matsala da su malam wani suka tattauna shekara kaza da kaza ba daidai ba ne to sun ce sai a yi la'akari da magana shi wasu kuma suka ce ba za a yi la'akari da maganarsa ba wa ya hasulul ijima'u to ta yaya ake gane ijima'i bil aqwali ta fuskar maganganun malamai an ji fatawar malam wani malam wani ya yi rubutu kan kaza malam wani ya ce kaza ya ce kaza sai aka tattara maganganun su an haga iri ɗaya ne ba wanda ya saba ma wani to shine sai a ce an samu ijima'i ashe kamin ka gano cewa matsala an samu ijima'i sai ka tara mi aqwalul ulama min kulle ahalihi daga dukkanin ma'abutansa wa bil af'ali kai hadda aiki ko kuma aka ga wani malami ya yayi aiki wanda ya dace da wannan fatawat bai yi magana ba amma aikin shi ya tabbatar da shi to shi ma an samu ijma'i wa qawli ba'dhin ko aka samu inda wasu suka yi magana suka tabbatar haisu baqihim fa'al su kuma saura suka aikata to shi ma dai duk dai ijma'i ya samu tunda dai duka babu mukhalafa wa binti sharin haka kuma ijma'i na tabbata a san shi ta fuskar yaduwa ma'a sukutihim hasal kuma sai aka ga su ce komai ba hukunci kaza ya ta yawo ga mutane amma ba malamin da ya musa ya ce ba haka bane to ana kiransa da al-ijma'u sukuti al'ijima'u a sukuti shuruɗinsu ya nuna min yadda su da al'adar malami da ya ga abu in bai yadda ba zai yi magana to ba shuruɗin da suka yi kan mas'alat to ya nuna sun yadda da shi yasa abu ya faru in dai kai malami ne to dole kai magana a san mawukifinka in ba ka yi shuru ba in ka yi shuru ba ka yi magana ba to wannan sai a fahimci cewa ka goya baya kenan kan masu tabbatarwa in tabbatarwa ake yi in kuma korewa ake kan masu korewa to shi yasa ka yi magana a san mawukifinka in ya cancanta ka yi magana amma nan ba a tabbatar iya waɗanda ka magana su ne mujtahiduna su kaɗai ke magana duk wanda ba mujtahidi ba in matsala ta faru to kar ya yi magana eh saɓanin yanzu wani addu'a ma yake sabon abu ya zo ya hau membari ya ce kaza kaza kaza kaza ya yi raddi ga malam ne ya raddi ga malam ne abin da ke faruwa yanzu ke sai ga yan abu kowa magana yake a wannan haramun ne sai ka kalli kanka kai mujtahidi ne kamar lokacin corona lokacin da abu kowa magana yake masallaci kaza kowa hudu ba yake kowa wa'azi yake kan kaza da masu halattawa da masu tabbatarwa da masu korewa alhali iya waɗanda ya waje ba su yi magana su ne malamai ka ko komi shahararka komi tsufanka in ba malami sai ka yi shiru sai a bar malamai su yi magana su faɗi hukunci ta mu ƙarasa to ga wata matsala da zai kawo sabuwa shine ƙaunar sahabi ya gan magana akan ijima'i tana cikin matsalolin da an kai saɓani kanta shin ƙaunar sahabi hujja amla magana sahabi hujja ce ko ba hujja ba ce to shi da ce sun masahabiyu ƙauluhu an mazhabi alal jadidi fahawa la yuhtajju bi summa sahabi sannan sahabi daga cikin sahabban manzo Allah qauluhu maganarsa an mazhabihi akan mazhaba al-Imam Shafi'i hu din nan yana koma zuwa ga Shafi'i saboda shi mai littafin ba Shafi'i ne alal jadidi bisa ga magana ta sabuwa kun san shi al-Imam Shafi'i yana da fatawa biyu akwai tsohuwa akwai sabuwa eh sadda yana iraki to duk wata wadda ita ake kira tsohuwa to daga baya ya dawo misira to da ya dawo misira wasu abubuwa da dama sun bayyana gare shi sai ta canza fatawoyin da ya a iraki to wagga da ya yi daga baya a misir ita ake kira sabuwa ita ake kira aljadid to shine ya ce fatawar al'imamu shafi'i sabuwa fahawa la yi hujjabi bai hujja da maganar sahabi amma tsohuwa yana yi to shi yasa kamin ka ce al'imamu shafi'i ya ce kaza sai ka bincika sabuwa ta ko tsohuwa kare zai ya tashi daga wannan fahimta kai baka sani ba kaga sai a samu mi sai a samu matsala wannan kenan saboda haka akwai malamai da suka yi rubuce-rubuce suka tattara wa'annan maganganun al'imamu shafi'i ko wani littafi al'imamu shafi'i bainal ƙadimi wal jadid suka yi tattara ruwayoyin wafil ƙadimi hujjatun ka gani amma fatawarsa ra'ayinsa tsoho na iraki to hujja ce eh me yasa ya zan hujja limawar saboda abin da ya zo fi haƙƙihim ga haƙƙin sahabbai wa da'afuhu amma malamai sun raunana shi shine hadisin da wai ake ruwaitowa cewa annabi ya ce ashabi kan nujumi sahabbai na kamar taurari ne habi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum duk wanda kuka yi koyi da shi kun shiryu to wannan hadisi ne dhaif bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba eh inna ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekul albani ma ya ce hadisi ne maudu a cikin silsilatul hadisun da'ifa to amma wasu malamai sun ce hujja ne amma da sharuɗa da sharuɗa sharaɗi na farko shi sahabin nan ya zamo cikin manyan malaman sahabbai saboda ko sahabban mataki-mataki ne eh irin su sayyidina abubakar su umar da usman da ali duk wannan suna cikin kibarul fuqaha min sahaba da masu bi musu ba za ka hada su da wanda kila bai musulunta ba sai shekara ta takwas ko ta bakwai ga hijira ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya suke ba to yanzu sahabin nan da za a yi hujja da magana ta yana daga cikin fuqaha us sahaba malaman sahabbai ko cikin sahabban shi malami ne suka ce sharaɗi na biyu kada ya zama magana tashi ta saba ma wani nassi tabbatacce daga Allah ko manzonsa sharaɗi na uku kar maganarsa ta saba ma maganar wani sahabi in ya faɗa kuma wani sahabi ya zo ya faɗa aka sanna shi to babu hujja ga maganar kowane yanzu kowanne sai a nema ma magana ta hujja wannan magana ta tafi ƙarfin dalili zai a rinjayar da ita to wannan shine zance mafi inganci shine alqaulul wasat sau da haka ba a cewa magana sahabi mutlaqan hujja ce kuma ba a cewa ba hujja bace mutlaq in an samu waɗannan sharuɗa to hujja ce to nan za mu dakata mun dawo sai mu tashi babul akhbari wa hukumiha سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام Na'am. Eh. Mm. Mm. Mm. Mm. a'a ai kallo za a yi shin shi da ya saba yana da hujja kasa akwai sabanin da wani za ka ga in ka kalli maganganunsa za ka ga ba hujja kawai shubuhatu ne ya riko da su sai a aje su matsayin cewa ai yana da hujja amma in auna su a mizani na ilimi za ka ga ba hujja ba ne na ɗaya kenan na biyu shin yana da salaf yana da magabata a kan wannan ra'ayin nasa akwai salaf ko babu duk mutumin da ya zo da fatawa in dai aka duba baya da salaf baya da magabata to bai halatta a shi ba sannan akwai alƙaunin shaz alƙaunin shaz shine a wato mutum ya saba mafi yawan malamai ko kuma dalilin da ya dogara gare shi dalili ne wanda baya da ƙarfi sosai to irin wannan malamai suka ce kai kana iya aiki da shi amma ba za ka yi fatawa da shi ba kar wani ya ma fatawa ka ba shi hukunci da wannan amma kai in ka gamsu za ka iya fatawa da za ka yi aiki da abinka amma layu fita bi sai dai a yi fatawa da ra'ayin jimhur kwarai kuwa wannan malamai na yin haka za ga sun yi fatawa da wani abu daban amma kuma sun aikata abin da ya saba masa eh to wannan shi ke nuna mai yin haka malami ne shi in zai aikata ga abin da zai yi amma saboda ra'ayin ra'ayi ne shazun shi kuma a ra'ayin shazu la yufta bihi to ba zai yi fatawa da shi ba sai dai yi fatawa da wancan ra'ayin da bai aikata ba to da yawa wasu sun kasa fahimtar wannan sun kasa bambancewa tsakanin babin fatawa da babin aiki kai yanzu misali ko ni ko shi abinda za mu ɗauka da duk abin da ni na aikata ne da shi shi zan fatawa da shi a'a akwai abin da layi fita bihi amma ana iya aiki da shi in wani ya tambaye ka kai haramun ne ka yi hujja da shi yauwa yana da kyau mu tantance tsakanin wannan saɓanin mu yanzu don ra'ayin da na ji na karkata a gare shi to shi nake ƙoƙarin in ɗora 'ya'yana in ɗora matana in ɗora almajiraina in ɗora mutanen gari to wannan khilafu sawabi to ya danganta daga irin nau'in matsala ɗin duk da ka ce azumi sallah ban san me kake nufi ba to sai a kalla a gani shi yana da a wannan fahimta yana da salaf an samu salaf magabata suna yin haka wannan shine abin da ba ma yi shi yanzu ba shi za a kallo ba abin da al'imamu ahmad yake cewa la taftifi mas'alatin laisa laka laha imamu duk mas'alar da baka da shugaba a kanta to karka yi mi karka yi fatawa a kanta abin da salaf suka tafi a kansa duk yanki duk al'ummar da yake suna da shugaba kuma ya damu da sha'anin lalurar wata ko abin da ya shafi harkar sallah ta azumi ko ta layya to ba za a saba masa ba wani abin da malamai suka tafi a kai kenan ba a saba masa amma in bai damu da sha'anin wata ba to babu laifi don an halafa masa me ma'anar bai damu ba kila bai da wani tsari da yake amfani da shi na tabbatar da wata ya fita ko bai fita ba bai da shi ko kuma ba hanya ta shari'a yake bi ba ta tabbatar da wata kila yana amfani da hanyoyin bokaye da makamantansu masu yi mai hasashe su ce wata zai tabbata ko ba zai tabbata ba ba dubi ake yi na shari'a ba to wannan duka yana daga cikin suwar na alamun cewa shi bai damu da sha'anin wata ba ko kuma wuri ne wanda kawai kowa yana riko ne da abin da ya mai daɗi amma duk wurin da akwai shugaba an masa mubaya an tabbatar da shi kuma yana da tsari ko da cikin tsarin akwai kuskure in dai shari'a yake biya to kuskuren da yake aukuwa ba zai lizimta cewa a yi masa tawaye ko a saba masa ba in saɓani ya samu dama su fuka ha'u sun gaya mana wasu sun ce sun ga watawa sun ce ba su gani ba kaga an samu saɓani sai shi shugaban ya karkata kan ra'ayin waɗanda suka ce ba su gani ba ko waɗanda suka ce sun gani kuma sai hukunci akan haka to suka ce duk sanda aka samu irin wannan matsala hukumul hakimi yarfa'ul khilaf duk sanda aka yi sabani sai shugaba ya zo ya hukunci to yanzu hukunci ne ya rushe yanzu dole da mai ra'ayi irin nashi da wanda bai dole a dawo abin nashi to shi ma wannan yana da kyau mutane su santa masu dawa su san da haka kila ni a ra'ayina ba a ga wata ba kai kuma ra'ayinka an gani kuma sai sarkin musulmi ya karkata ga ra'ayinka kuma ya hukunci a kansa to saɓani na ni ya roshe dole in dawo in bi ra'ayin da sarkin musulmi ya hukunci a kansa ko shugaba ya hukunci a kansa ina batar ka fahimci wannan to wannan su ne dawabi da ya kamata a kula da su eh mm mm to da kun haga niwa kun haga ya hazihi mishkila dama a a shari'a in ka ga wata ba ka da izinin ka yada ka gani wannan shi yake shi yake rubuce a cikin siraju salik sharhi na misbahu salik ya rubuta kan cewa malamai sun ce bai halatta a yada ganin wata ba sai da izinin shugaba ko kaga wata ba ka da damar ka yada ba ka da wannan hurumi abinda su suka ce su malikiya kenan suka ce ɗayan biyu ne ko dai ka je ka gaya wa shugaba cewa ka gani in ba ka iya gaya mai to ka yi gumda bakinka amma in ka tabbatar da ka gani kai ya halatta gare ka kaɗo azumi amma kar ka kira kowa ba ka da wannan hurumi kuma kana iya ajiye ra'ayinka a fataro wasu malamai ka ce wa jayo ka an kai an ka nuna ma to ai yayi yayi shekul islam shi ra'ayinsa ko kaga wata shugaba bai karbi shaida ka ba ba za ka yi azumi ba wanda shi ne fatawarsa ko ka gani da ido abinda ma yake cewa ko mutum goma suka tabbata sun ga wata sun gani gani na hakika cikin alfatawul kubra suka je suka gaya wa shugaba sai shugaba bai karbi ganin su ba saboda wani dalili in ma dai bai da shaidar su ba ko saboda wani ra'ayi na shi haka ya faɗa ya ce to bai halatta su yi azumi ba su ɗin ma haka mutum goma ya jama'a ne ko ba haka ba bai halatta ba ƙwarai kuwa shi ne ra'ayinsa shi ne ra'ayin da yawa daga cikin malamai don kusan ita wannan matsala ma a za ka ga kusan a iyanan na najeriya sai nijar ake samun irin wannan matsala ba ta cikin matsalolin da an kai samu a wajen magabata a ce wai an ga wata a tsaye ana wani saɓani wasu ce ai wasu ce kar'ai ba ta ciki daga baya na an ka ƙirƙiro wannan abun wannan shegan takat in dai kuna da shugaba to za ku yi aiki da shugaba sannan a shekul albani a littafinsa ko in ce fatawoyinsa yana da wani shiri da yake gabatarwa a rayuwarsa sunansa silsilatul huda wa nur yanzu ma na ga sun mai da shi littafi an buga shi shi abin da ya ce duk sanda hukuma ta yi sanarwa game da ganin wata ko da sanarwa ta saba ma shari'a ko da ba bisa shari'a suka yi ta ba to haramun ne a saba mata ƙwarai kuwa saboda a saumu yau mai sumun nasu gani walfitru yau mai yuftirun nasu annabi ya riga ya hukunci to da haka in kana sun suka ce in kana son ka gano ibadarka ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba in aka samu saɓani duk ra'ayin da ya fi yawa ya fi yawan mutane to su ibada su ta dace da sunna ba ta yan kalilan ba saboda wannan wannan nassi su ibada su ta dacewa don shi Allah yana kallo da yawan musulmi ne a wannan ibadat na ba khas ba ce ibada ce ta jama'a shi yasa a lokacin da wannan masruk ya shiga gidan na na aisha da ya shiga gidan na aisha to shi ranar da ya shiga ranar ga al'umma ga shugaba kowa da kowa ranar sallah ce amma shi a ra'ayinsa ba rana ya kamata ya yi sallah ba to da ya zo sai ta kawo mai ruwa da sauran abinci da sauransu ya ce ai shi azumi yake sai ta ce ai as-sawmu ma al-jama'a wal fitru ma al-jama'a na Aisha ce da azumi da sallah ana yin su ne da jama'a kai kai kadai zaka zaka aje ra'ayin jama'a ka koma ka bi naka ra'ayi saboda mi baka da wannan dama to kaga ba wata matsala ce da wani zai zo wai har a zo ana cewa malaman sunna sun yi sabani to suwaye suwaye duk fatawoyin na an rubuta su kamar na shehu islam an rubuta sama ga shekara 600 ba wani malami da ya zo ya keta duk malamai da suka zo tabbatar da su suka yi fatawoyin allajina adda'ima fatawoyin su shek salihu al'usaimin duk akan haka suke tafiya duk inda ka ji an ce in kaga wata kana ya azumi to ɗayan biyu ne ko dai ƙasar babu shugaba ko wasu mutane da ke kula da sha'anin ganin wata ko kuma ana magana ne kan waɗanda suka ɗauki fatawar cewa in ka gani kai kana iya ɗauka amma karka yaɗa ka gani sannan karka gaya wa kowa karka gaya wa kowa na'am mm. Mm. Mm. na'am mm. bisa ra'ayin malaman da suka ce za ka iya ba amma su su bisa ra'ayin su shek nasu din albani kayi laifi zunubi za a baka ba maganar wai kayi da aka yi ba wajen ajiya in ka gani ba in ka gani za ka iya aji amma ba za ka ci abinci gaban mutane ba kuma ba fatawa kaga magana ka zo kana ci abinci gaban jama'a hatta su karin kan sun ga ce kai haramun amma a malikiya ba ka ba ka ajiyewa in kai kadai ne sai in ka samu wani da ya ce ya gani to sai ka yi amfani da shaidarsa amma in ya zan kai kadai ka ga wata watan sallah to a nan ma sun ce haramun ne kai sallah eh na to saboda haka almuhimmu dai mutane su bi al'amarin addini a hankali kuma a yi karatu da Allah ya sawaka subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah